من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باقي أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى صادوة أولا يمتشي الجمعة دران أصبر يوم ina ganin ashirin ne da bakwai ga watan biyar watan jimadar ula bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 446 wanda kuma ya dace da 29 ga watan 11 hijiran miladiya 2026 ci gaba da karatunmu na littafin sunan abi dawud daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin miyatti da ke nan unguwar bolari a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna addu'a Allah subhanahu wataala ya kara wannan gari namu albarka da sauran garurukan mu gaba daya idan ba a manta ba satin da ya wuce muna kan hadisi na 121 cikin babi na 50 kuma wannan shine darasinmu na goma sha tara walillahi alhamd a muna kan hadisi na 121 wanda mun fara shi kenan lokaci cin mana ko muna kan kissan ahmad bin hanbal rahmatullahi alai قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا حريز قال حدثني عبد الرحمن ابن ميسرة الحضرمي ahmad ibn hanbal wanda muka tsayara nan a ainihin kan shi ɗaya daga cikin a'imma al'arba'a shugabannin mazhabobi guda hudu a musulunci ana da mazahib masu yawa makarantu kenan na ainihin manya-manyan malamai abu hanifa imamu malik imamu shafi'i da kuma shi ahmad ibn hanbal ta akwai ɗansu mazahib ɗin da yawa akwai masaban auza'i akwai mazhabar layth ibn sa'ad al-misri akwai mazhabobi da yawa amma cikin ikon Allah da ganin dama Allah subhanahu wata'ala sai ya zaɓi waɗannan guda hudu ya sanya musu albarka fiye da sauran ya zama so suka fi shahara a duniya saboda kowane ɗaya daga cikinsu yana da ɗaliban da suka yi juhudi suka yi ƙoƙari wajen yada ainihin makarantar wannan mazhaba ina fata an fahimta to shi imam ahmad ibn hanbal kamar da muka faɗa wancan satin ya fi kowa shan wahala a cikin a'immatul mazahibi arba'a guda hudu wani abu da na suna faɗaran nan wanda yake da ban al'ajabi game da shi ahmad a lokacin da ake azabtar da shi wanda aka sa yake zana shi wani ƙwararre aka samu wajen bulala wanda da bulala zai iya kashe ka saboda tsafan ƙwarewar shi wani malam zalimu an gane ko to amma shi da kanshi ya zo shi ya raɗa wa ahmad a kunnen shi ya ce da shi ina so ka faɗa ni kaɗai in ji kar sauran mutane su ji ka ci alƙur'an halittan allah ne ya ce ni zan sama maka ainihin mafita a wurin sarki a sake ka ba tare da kowa ya ji ba ina fata an gane sai ce da shi ina so kai ma ka taimaka ka min raɗa a kunne na ka ce alƙur'ani maganan Allah ne ni kuma zan sama maka mafita a wurin Allah ranar gobe kiyama tun da kai a wurin sarki kake nema min to ni a wurin Allah zan ba da shaidan ka ce ƙur'ani maganan Allah ne kaga imani ko wato ƙarfin imanin nasu ya wuce inda kake tsammani shi yasa kuma suka zauna lafiya amma mu yau imanin mu ne ke da rauni ke sa ka shiga garari an fanci wannan abin da kyau ke sa Allah ya faɗa cikin alkur'ani mai girma ka duba ya ce wallazi na kafaru ba a zo auliya uba waɗanda yake kishiyoyinku sashinsu yana taimakawa sashi suna ƙaunan junansu sai ce illa taf'aluhu idan ku ba ku aikata irin wannan ba shi yasa malamai suka ce babu inda Allah ce ai koyi da kafirai sai a wannan wurin ku yi koyi da su wurin kaunan juna wurin taimakawa juna idan ba ku yi haka ba to takun fitnatun fil ard da a samu fitina a ban kasa wa fasadun kabir da kuma barna mai girma kaga abin da muke ciki a yau kenan hassada tsakanin musulmai ya zama ruwan dare da kyashi da bakin ciki da mugunta to ina za a zauna lafiya su talakawan da suka zauna suna ta tsinewa masu mulki su ma kansu matsiyatan kansu ne mu gaya kanmu gaskiya amma shi kullum sai ke a tsine wani mai mulki shi shine waliyin Allah kuma in ya samu dama sai ya fi waɗancan barna ina fata an gane to dole sai an gyara kafin Allah ya gyara mana an yi wani mutum fa da na sani ɗan garin ne ya riƙe wani babban ma'aikata a abuja da jagaba zo sai gaba da shi ya cire shi to abin da ya bani mamaki shine sai na ga matasa 'yan gombe a social media suna ta rubutu suna murna an cire shi a yi da nake tambayin wasu daga ciki waɗanda na sani kuma har 'yan gombe a abuja daga suna murna abin da 'yan gombe gombe ya yi nasu aka ce bai taɓa ɗaukan kowa aiki ba kun gane wannan abin da kyau yana da damar da zai taimaka matasa sun gama makaranta ba aiki amma har ya aiki tinubu zai kore shi bai taɓa ɗaukan kowa aiki ba ba shi da amfani ba shi da amfani wanda an samu mace guda ɗaya wani agency da ta rike a najeriya a jiharsu kaɗai ta ɗauke sama da mutum 800 aiki a jihar ta kawai amma kano ta ɗauki mutum uku ne kawai ma'aikatan tafirar gamman ne wanda kano ta ninka jihanta da wajen ninki goma a population na mutane da yawan masu kwalin digiri da masu masters da masu phd amma mutum uku ta ɗauka aiki 'yan kano amma a jihar su ta ɗauki mutum 800 a wata jiha a kudu ta ɗauki mutum 80 da wani abu kaga ta kyauta aiko ta yi kishin 'yan uwanta kar ma ka ce ba ta kyauta ba a kyautawa irin na najeriya wallahi ta kyauta kai kuma ka samu aiki ka ƙi ka ɗauko aiki allah ji ahmadu bello sardauna wata ran ya tura ɗauki wani aiki sai shi shugaban wuri ya ce babu a vakansi gurbi ake cago babu gurbi sai sardauna ce a to ya yi tun da babu gurbi idan kai shugaban aka cire ka sai mataimakin ka ya zamo ya shiga wurinka shi ma na bayan shi a tura shi a ta za a samu gurbi kowa za a samu ina fata an gane shi ne zo ba da haƙuri ya ɗauke shi aiki ba wata ma'aikatan da babu gurbi sai da samu mugun shugaba an fahimci wannan abin da kyau Allah ya kiyaye قال حدثنا أبو المغيرة أبو المغيرة شن عبد القدوس ابن الحجاج قال حدثنا حريز حريز بن عثمان الحمصي يعني الحمصي متمي خمس غرينا قسن سيريا yanzu haka malaman kutubu sita duk sun fidda hadisin shi banda imam muslim ya ta haddasa ni abdurrahman ibn maisarat al-hadrami abdurrahman dan maisara al-hadrami ya ba da labari shi kuma rajulun ne makabul na sha gaban an ce makabul kama a jami'a ne ka ci arba'in ya zama mai kenan pass ko yawwa shi ne makabul ba ya ba fallasa to a wajen darajar hadisi shi makabul ne alhadramiyu ma'ana hadramiyu mutumin hadramaut hadramaut sunan gari na cikin kasan labanan a yanzu haka inda isra'ila take da kai musu hari kwanan nan yana cikin kasan lubnan ko kuma lebanon sunan garin hadramaut yana cikin mamnu'un min sarfi samit al-miqdam bin ma'adi kariba al-kindi wannan sahabi ne malaman kutubu sita duk sun fitta hadisin wannan sahabi in banda imam muslim قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء أنزوى النبي دروان الولاء فتوضأ سيء الولاء فغسل كفيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما يشافي كل شيء كل دباين كل قال حدثني محمود بن خالد محمود بن خالد إمام أبو داود da Imam Nasa'i da Ibn Majah su kaɗai suka fidda hadisin shi wa Yaqub ibn Ka'ab al-Antaki shi wannan Yaqub bin Ka'ab al-Antaki a cikin kutubu sitta kafin banda Abu Dawud babu wanda ya fidda hadisin shi Abu Dawud ne kadai kala duk su biyu sun ce haddathana Walidu ibn Muslim Walid ibn Muslim malaman kutubu sitta duk sun fidda hadisin shi an Haris bin Usmana عن عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي عن المقدام بن معدي كربة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فلما بلغ مسح رأسه يتي ياغا النبي يا الولا a lokacin da ya zo shafan kanshi wa za a kaffaihi ala muqaddami ra'sihi sai ya dora hannayen shi tafukan hannun shi a gaban kanshi wato nan kenan fa amarrahuma sai ya tafiyar da su hatta balaga alqafa har sai da zo kiya thumma raddahuma ila almakan alladhi bada min sanne dawo da su kuma wurin da ya fara qala mahmud qala akhbarni haris qala haddathana mahmud ibn khalid wa hisham ibn khalid saduqun wannan abu dawud da ibn majah su kadai suka fidda hadisin shi al ma'ana qala sun ce قال حدثنا وليد بهذا الاسناد قال ومسح اذنيه ظاهرهما وباطنهما زاد هشام وادخل اصابعه في سماك اذنيه sai ainihin sa yatsun shi a ainihin fatan kunnuwan shi wato nan kenan eh haka ina fata an gane قال حدثنا معمل ابن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد بن مسلم wannan mu'ammal ibn fadl al-harrani kalma harrani din nan gari ne sunan garin harran ko kuma haran duk ana kiran shi da suna a nan garin aka haifi ibn taymiya baban tauhidi ko yawa shekul bin taymiya a wannan garin aka haife shi a yanzu haka garin yana gabar masa kudancin kasan toki ina fata an gane a cikin kasan turkiya ko kuma turkiya sannan wani abu da ke abin mamaki game da wannan garin malaman tarihi duk sun yadda cewa annabi ibrahim ya zauna a wannan garin suka ce lokacin da ya baro iraki da ya hijira a lokacin da ya samu sa'insa da mutanen shi masu bautan gumaka da ya zo ainihin kakkare gumakan ya bar babbansu guda ɗaya sai ainihin rataya mishi gatarin da ya kakkashe sauran gumaka ya rurrusa gumakan da aka kira shi aka tambaye shi ci a gashi nan ai shi ya kakkashe su ai da ya gama sai ya rataye abu suka ce aya za ka ce wanda baya magana baya ji baya gani baya motsi ka ce kuma shi sassa da waɗannan ya ce za ku bauta mishi in baya ji baya gani baya motsi an gane ko to kaga mahaifin shi karshe ce mai na kore ka fajirni maliya kala aragibun anta an alihati ya ibrahim da in lam tantahi la'arjuman naka wa hajurni maliya to lokacin da baban shi ya kore shi da ya baro iraki ya shigo wannan garin na harrani ya zauna a wurin har yanzu idan ka je garin akwai wani gini wanda ana nuna cewa annabi ibrahim ya zauna a wannan garin gari ne ke da tsohon tarihi an ce garin ya haura shekara dubu shida kafin ma'aihuwan annabi isa ina fata an gane kaga shekarun da yawa suna cikin tsofin garuruka a duniya to wannan garin na harran ana aka haifi ibn taimiya to shi wannan mu'ammal dan wannan garin ne rajulun ne saduqun abu dawud da nasa'i kadai suka fidda hadisin shi qala haddathana al-walid ibn muslim qala haddathana abdullah ibn ala al-bukhari wal arba'a abdullah ibn ala in banda muslim sauran da su fidda hadisin shi qala haddathana abu al-azhar al-mughira ibn farwa al-mughira dan farwa saduqun abu dawud kada ya fidda hadisin shi rajulun ne maqbul afwan wannan abul azhar mugira ibn farwa ibn farwata abu dawud kada ya fidda hadisin shi a cikin rijal kutubu sita wa yazid ibn abi malikin yazid ibn abi malikin shi ma saduqun ne abu dawud nasa'i ibn majah duk sun fidda hadisin shi yace anna muawiyata tawadda'a lin nasi yace tabbas muawiya yayi alwala linnasi ai dan ya karantar da mutane shine ma'anar linnasi din bi ma'ana mutane sun taru yasa aka kawo masa ruwa zai musu alwala practically amaliyan yadda annabi yake alwala muawiya dan abu sufyan yana cikin sahabin da Allah ya jarrabi mutane da shi ina fata an gane babban sarki ne ko babban sahabi ne kuma Allah ya sanya albarka wajen buɗe manya-manyan ƙasashe dalilin mulkin shi amma kusa yana daga cikin sahabban da mafi sahabban da 'yan shi'a suka tsana ina fata an gane 'yan shi'a suna la'antar shi sarransu su tsine masa su more an fahimci abin da kyau to kaga yana da ban mamaki mutumin da ya zauna da annabi alaihi salatu wasalam ya karatu a gunshi yana cikin makutab na wahayi bayan ya musulunta yana cikin masu rubuta wahayin qur'ani kaga wannan kadai ba karamar daraja ba ce ba amma yana cikin waɗanda a yau in shi'a suke la'antar shi da tsinuwa to yayi alwala kamar a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tawadda kamar yadda ya ga annabi yana alwala falamma balaga ra'sahu a lokacin da ya zo wurin kanshi garafa garfatan min ma sai ainihin ibi ya kamfaci kamfaci na ruwa da hannun shi kenan ebo ruwa da hannun shi fatalaqaha bi shimalihi sai ya rike ruwan da hannun shi kalma at-talaqi shine karban abu amma sun ce fatalaqaha bi yadihi bi ma'ana ya kar ya rike wannan abu da ya ebo ruwan sai ya rike ruwan a hannun hagu hatta wada'aha ala wasati ra'sihi har sai da ya ainihin zuba ruwan a tsakiyar kanshi hatta katsarar ma'a har sai da ruwan ya diga auka da ya katsar ko kuma saura kaɗan ya diga to anan ne malamai suke ta maganganu da yawa wani irin shafan kai aka yi ya ebo ruwa ne aka ce da hannun hagu sai ya zuba ruwan a tsakiyar kanshi hatta katsarar ma'u har sai da ruwan ya diga auka da ya katsur ko saura kaɗan ya ɗiga sun masaha min muƙaddamihi sai ya shafa daga gaban kanshi ila mu'akhirihi har zuwa ƙarshen kansa wa min mu'akhirihi ila muƙaddamihi sannan kuma ya ɗauko shi daga ainihin ƙarshen kan nasa ya dawo gaban kanshi قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا الوليد بهذا الاسناد قال فتوضا ثلاثا ثلاثا وغسل رجليه بغير عدد ya wanke kafan shi babu adadi ka san akwai ruwayoyi a baya da aka ce ya wanke kafan shi sau uku ya ce a ya wanke kafa babu adadi domin wajen wanke kafa galibi sun ci an wanke kafa sau uku suna nufin an zuba ruwa ne sau uku a ebo a sake ebowa ana wankewa amma wanke kafa sau uku ba daidai ne da wanke fiska sau uku ba ina fata an gane قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا بشر ابن المفضل بشر بن المفضل معلمان كتب الستة دسم في الحديث قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عبد الله ابن محمد ابن عقيل أبو داود دا الترمذي da ibn majah da sun fidda hadisin shi to shi wannan yana cikin ahlul bait domin shi kakan shi aqilu da shi da sayyidina aliyu da sayyidina ja'far uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ina fata an gane shi aqilu din kenan to shi abdullahi bin muhammad bin aqil jika ne ga su sayyidina aliyu kuma jika ne a wurin annabi saboda kakan shi da annabi yayin bafanu suke kaga yana cikin ahlul baiti kenan ahlul baitin gaskiya kuma fa su ne sharifan gaskiya domin in kai sharifi ne jikan annabi na gaske to haramun ne ka ci sadaka to sharifan yau fa shi zai ce ma a bashi dan kakan shi wai a bani dan kakana to kakanka ya ce haramun ne ku ci sadaka kai kuma ka ce a baka dan kakanka har anguwa suke da shi anguwan sharifai an gane ko amma galibi abin dabaru ne kawai in kana da wani aboki makeri sai mai da kai sharifi domin daga cikin sharaɗin sharifi wani shine wuta ba ta ci shi matsayara ma suna wasa da wuta ya rike wuta kuma abin da zai mishi ina fata an gane magunguna ne aka baka ka shafa kai ma sai ka rike ke sa an yi wani sharifi irin wannan sharifin boge din a lokacin su ibn taymiya ya zo yana wasa da wuta yana ta shiga cikin wuta a kunna ya shiga ya kama ya waye an taru ana ta bashi sadaka jikan annabi ne sai ibn taymiya ya zo wurin wasan a kofan sarki ne dama kamin da ake wasa a kofan sarki din nan sai ibn taymiya ya ce shi ma zai wasan wutan nan su yi gasa challenge kenan ko da shi da wannan sharifi amma da sharaɗi guda ɗaya sai ya ji ya yi wanka da ruwan ɗumi aka gaya sarki sarki ba shi umarni yanzu ta zama doka kenan ya je wanka da ruwan ɗumi kafin ya gama 'yan kallo sun hura wuta kasan 'yan kallo da ya je ya dawo to fadawa sun raka shi ba abin da zai shafa suna gani shi da ya zo bakin wutan ibini taimiyya yana jan shi a shiga yana kwacewa an gane ko ibn taymiya na jan shi su shiga shi kuma yana wabcewa yana ba zai shiga ba karshe dai ya ce gaskiya fa magani ya shafa yanzu yana shiga wutar nan konewa zai sarki sa aka kwace yan kudaden da aka bashi aka kore shi aka sa doka kara wani ya kara wasa da wuta to ibn taymiya sai ɗaliban shi ke tambaye shi su imamu zahabi su ibn al-qayyim suka ce ya shekul islam yanzu kai da kace a shiga wutar nan kai ma kana da maganin wutar ne ko ka shafa kafin a zo ya ce wallahi ban da komai amma wannan mutumin da na gaina halakar da mutane to na yi yaƙini in na shiga wutar allah ba zai bari ta gona ne ba saboda shi yana rusa tauhidi ne kuma tauhidi nake karewa ina fata an gane karfin imani kenan amma kar ka je ka gwada yawa su karfin imanin nasu ya wuce inda kake tsammani ina fata an gane ibn taymiya an kai matsayin da yana tafiya zai je sallan asuba sai dinga ganin haske na tashi ta ko'ina kuma na ya shekul islam an min ahalil janna kai dan aljanna ne yana kazabtu karya kuke ba za ku halakar da ni ba ina fata bai yadda ba in kai ne fa sai ka zo ka nada kafa kawai ai ta zo addu'a to su karfin imanin siyasa baka isa ka ce masu yan aljanna bane su yadda to da an kulle wannan kofar annabi ne kadai ke faɗa ko baya nan da ka ji an ce maka kai dan aljanna ne to aljannu ne shedan ne zai halakar da kai ka ce karya kuke ina dai ne ma ina fata na shiga sau so yake ka yadda shikenan ya gama da kai an fahimci wannan abin da kyau Allah sa mu dace to abdullahi bin muhammad bin aqil shi wannan aqilu shine babba akan sayyidina aliyu da kuma ja'far wata ran annabi ya ce da shi ya ce ya aba zaid ya aba yazid alkunyarsa kenan ya ce inni uhubbuka hubbaini ni ina son ka so guda biyu ya ce hubban li karabatika wa hubban lima kuntu a'lamu anna ammi yuhibbuka ya ce ina ƙaunarka ƙauna guda biyu ƙauna ta farko saboda yankwantaka na da kai na jini da babana da babanka uwa ɗaya uwa ɗaya suke sai ce ƙauna ta biyu kuma saboda na san mahaifinka babbana ke ne na bala'in ƙaunanka ina fata an gane saboda abu talib ya ƙaunace shi kuma ya ƙaunaci manzan allah alaihi salatu wassalam to ya ce an anin rubai bintu mu'awwiz bin afara daga rubai rubayye binti mu'awwiz bin afra qalat tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'tina tace annabi ya kasance yana zuwa mana yana kawo mana ziyara haka annabi yake kawai sai ya ganshi a gidanka ko sam ya kawo ma ziyara ina fata an gane haka kawai tsakar rana sai ya kawo ma ziyara ya zaka ji a lokaci kaga shugaba da ya san haƙƙin mutanen shi kenan na farko zai faranta maka rai annabi ya zo gidanka za ka rubuta shi a tarihi har abadan abada na biyu kuma kila kana da matsala ka gaya mishi ina fata a irin wannan ne ai da ya zo gidan ummu sulaim sai ta ce da shi ga ɗana anas ka mishi addu'a annabi ce allah ya bashi yawan rai kuma allah ya bashi yawan yaya allah ya bashi arziki ka tara ya ba kuɗi ai bala'i ne ko yawa yasa annabi da ya ce Allah bashi yawan ya'ya kuma ya ce Allah bashi arziki Anas ya zama hamshaki mai kuɗi ya yi shekara wajen 120 kafin ya rasu sannan kuma Allah ba shi ƴaƴa sama da guda saba'in ko makamancin haka ina fata an gane To, kaga wannan addu'an annabi ne alaihi salatu wassalam to ta ce annabi yakan kawo mana ziyara yanzu masu mulki suna kai ziyara sai dai ya ce a rusa gidanka ya ce fahaddathatna ta ba mu labari annahu qala wata ran da annabi ya zo gidansa ya ce uskubi wa du'an ku zuba min ruwan alwala kalmar uskubi daga sakaba ne ya skubu min ala wazni fa'ala yaf'ulu min babi nasara yansuru ina fa shine sabba ai zuba abu uskubi li wa du'an ki zuba min ruwan alwala kisa aka shi da yawon fa zakarat wudu'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai ta ba da labarin yadda annabi yake alwala qalat fihi a ciki sai ta ce fa gasala kafaihi salasan annabi ya wanke tafukan shi sau uku wa wadda'a wajahahu salasan kalman wa wadda'a duk inda ka ganshi a babin alwala ana nufin fa gasala shine ma'anan wadda'a ya wanke ina fata an gane wa wadda'a wajahahu ya wanke fiskan shi salasan wa magmada wastan shaka marratan ya yi kurkuren baki da shaka hanci kuma sau ɗaya wa wadda alaihi salasan ya sake wanke hannayen shi kuma zuwa gwiwa hannu sau uku wa masaha bi ra'sihi marratayn sai ya shafan kai kuma sau biyu to wannan wajen shafan kai sau biyu malamai suka ce abinda take nufi ba an yi shafan kai ne an maimaita har sau biyu ba ita a lissafinta da aka yi kama kan aka tafi wa an yi ɗaya kenan da aka dawo an yi biyu kaga ai shafin biyu ne ai ina fa amma hukuncin ɗaya ake bashi to shine abin da take nufi kar ka je ka ce ka karanta hadisi annabi ya shafan kai sau biyu a malaman hadisi suka ce da zuwa da dawowa ne take nufi sau biyu kamar yadda ake abin nan safa da marwa an gane ko kaga safa da marwa in an tafi ne an yi ɗaya in an dawo ma an yi biyu ba zuwa da dawon ne guda ɗaya ba to sai ta ce mu'akkiri ra'sihi ya fara ne daga ƙarshen kanshi nan kenan daga ƙiya thumma bi muqaddami ra'sihi thumma bi muqaddamihi sannan kuma ya ainihin yi daga gaban kanshi to sai anan malamai suka ce an samu ainihin inda ya kamata a kawo shi a farko sai aka kawo shi a ƙarshe madadin ta ce ya fara daga nan ya kai nan sai ta ce ya fara daga nan ya ainihin malamai suka ce duk hadisan da suka zo cewa annabi ya fara shafan kai daga ƙeyen shi ya zo gaban shi ya koma suka ce hadisai ne wanda an samu inkilabi ina fata an gane mai ruwaya ka a wajen magana ne ya kawo shaka amma a wurin aikin annabi shafan kai da ya inganta daga gaban kan shi yake farawa ina fata an gane wa bi udhunaihi kiltaihima sannan ya shafi kunnuwan shi duka biyu zuhurihima wa butunihima bayan su da cikin su wa wada'a rijlaihi salasan salasa sannan kuma ya wanke kafan shi sa uku uku kala abu dawud wa hadha ma'ana hadisi musaddadin yace wannan shine ma'anan hadisin musaddad na ga muku bayan hadisi bil ma'ana ko a kawo hadisi wanda lafuzzan ba iri ɗaya bane amma ma'ana iri ɗaya ne suna da ruwaya ma'anan suna da misluhu suna da nahawu idan sun ce ma'ana lafuzan gaba ɗaya ba ɗaya bane ba amma ma'anan iri ɗaya ne kamar in ka ce yaka in ka ce zo lafuzan ɗaya ne ma'ana fa to suna da kuma nahawu lafazin sun so su yi kama amma ma'anan iri ɗaya ne ina fata an gane lafuzan sun ɗan so su yi kama amma ba iri ɗaya ba kuma amma ma'anan kuma shi ne suke maka nahuhu akwai kuma misluhu lafzan wa ma'anan kenan da lafazin da ma'anan duk iri ɗaya kala haddasana ishaqu bin isma'il abu dawud wahdahu haddasana sufyan ibn uyayna an ibn aqil bi hadha hadisi yughayyiru ba'd ma'ani bishr yace a wannan hadisin ruwayar sufyan wanda isma'il isaac bin isma'il ya roto daga ibn aqil yughayyiru ba'd ma'ani bishr a ruwayan shi yana ya dan caccanja wani daga cikin ma'anan bishir qala fihi wata madmada wastanthara salasan amma a ruwayan shi sai yace da kurkuran baki da shaka hanci kowanne an yi shi ne sau uku sabanin wannan an ci an yi shi ne sau daya قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد الحمداني قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوف ابن أفراء قتيبة بن سعيد سكتون معلم كتب الستة سنة حديثش يزيد بن خالد الحمداني أبو داود دان سعيد ابن ماجه قال سكتي حدثنا الليث الليث واي الليث شين ليس ابن سعد المصري shi wannan laysa ibn sa'ad al-misri din wasu daga cikin malamai har da imamu shafi'i suka ce ya fi imam malik ilimi ina fa kuma abokan juna ne sun rayu lokaci daya tsakanin shi da imam malik ma wajen haihuwa shekara ɗaya ne imam malik ya girme shi da shekara daya an haifi imamu na malik hijira na da shekara casa'in da uku shi kuma casa'in da hudu ina fata an gane shi asalin shi mutumin iran ne mutumin asbahan amma a misira aka haife shi a misira kuma ya rayu a misira ya mutu sun san juna shi da imamu na malik kuma yana cikin malaman imamu shafi'i allah ya bashi ɗumbin ilimi kuma ya bashi arziki suna cewa babban mai kuɗi ne ina fata an gane sai babban ɗan kasuwa ne musamman an ci yayi ƙarfi a wajen harkan a filaye a misira a lokacin shi amma ba masu cinye filaye ba fa gane ku ba masu kwace filayen mutane ba yawwa shi saya yake siyar to allais ibn sa'ad al-misri yana daga cikin ilimin da Allah ya bashi har sai da yana da mazhaba yadda ake da mazhaban malikiya akwai mazhaban lais ibn sa'ad amma imamu shafi'i ya ce ya ce huwa afqahu min malik ya fi imam malik ilimi amma bai samu ɗaliban da suke aiki bayan ya rasu ba kamar da imam malik suka samu da sauran malamai ina fata an gane ya rasu hijira tana da shekara 175 wanda har kabarin shi na je a misra inda aka binne shi ya ce an ibn ajalan daga muhammad ibn ajalan almadani an abdullahi bin muhammad ibn aqil shi muka karanta abin nan shi dazu amin rubai binti mu'awwid ibn afara ita wannan sahabiyar sunanta rubayye binti mu'awwil ibn afara ana ce mata sahibatu sinni haka malamai suke mata kirari sahibatu sinni me a sin sunna wani ya ce sunna me a sin a rama komanda ce shekaru sai wanne kuma yawwa komanda ce haƙori a sin haƙori ina fata an gane aran ma kai Allah ce wasin ni bisin gashi nan cikin suratul ma'ida asin haƙori an gane ko to ana ce mata sahibatu sinni me yasa ake kiranta da wannan sunan wata rana ta karya wata haƙori wata ƙawarta suna faɗa ta mata kutuho kenan sai ta karya mata haƙori rikici aka zo wurin annabi alaihi salatu wassalam annabi ya ce kitabun lahil kisas abinda ke cikin littafin allah shine ke ma a karya miki hakuri wa katabda alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni wal anfa bil anfi wal udhna bil udhn was sin wal juruha qisas yan uwanta suka taru suna ta bada hakuri annabi yana maimaitawa kitabun lahil kisas muka allah ya ce mu karya miki hakuri yan uwanta suna ta bada hakuri annabi ya ce ina ba wani hakuri wa sinni bi sinni in ka cire haƙori a cire ma haƙori inda ana wannan dokokin da duniya ta zauna lafiya kuma bari ku jona abin mamaki da malamai suka ce shi asali dokokin Allah idan aka yi aiki da su laifin ne ba za a yi ba daga cikin albarkansu kenan yanzu kalli mu kamar miyagun dokoki da ake da su amma bai hana laifi ina fata an gane saboda dokoki ne ba na Allah ba to inda ce za a tsaye da hukuncin Allah a ban ƙasa duk duniya ta zauna lafiya masu laifin ma ba za su yi ba Allah sai sanya albarka kowa ya daina laifi kafin annabi ya yi shekara ashirin da uku yana da'awa alaihi salatu wasalam sau nawa aka kama mutane da laifi an haɗa ka da aiki har annabi ya bar duniya ba taɓa kama wani yayi zina ba wanda aka musu hukunci kawo kansu suka yi ba wanda aka taɓa kamawa mutane biyun da aka musu rajimu kowa ya kawo kanshi ne ɗayar ma da ta zo na yi zina kuma ta ɗauki ciki annabi ce ki je sai kin aihu tana aihuwa ta ƙara dawowa annabi ce ki je ki shayar da ɗan ta dawo ya kuwa zo ke kar ta dawo ina fata baya so ne ta dawo ta je can ta je ta tuba ita kuma ta ce sai an mata hukunci sai da ta dawo da yaron yana rike da gurasa yana ci wai dan a san yaron ya girma sai an mata hukunci sannan akwai wanda ya zo ce na yi zina tsere min da hukunci annabi na kallon shi sai juya ya kalli nan sai ya dawo ta nan ita shi fa ya yi zina a masa hukunci annabi sai ya juya ya ƙara juyawa ta can annabi ya dawo ya kalli nan ya ƙara dawowa ta nan ce shi dai sai an masa hukunci annabi sai kokarin sama masa mafita yace ko dai ka dan so kai nace a wallahi nayi duk inda za a yi a kauce shi yake yadda sai annabi ya ce an yi lafiyar ka talau kuwa ya so ce ina da ɗan tabi hankali sai ce to je ka shi hukunci na annabi bai so a yi ka je ka tuba Allah ya gafarta maka ina fata an gane to da aka matsa aka matsa sai wani ɗan uwanta ya ce ya rantse da Allah ba za a cire mata hakuri ba ita rubayi ya ce na rantse da Allah ba za a cire mata hakuri ba to idan ka ji kissan sai ka ɗauka rigima yake da hukuncin da za a yi an gane ko shi kuma addu'a yi abin da saba laifin suka gane addu'a yi shine karshen abin da ya faru sai ga yan uwar wacce aka karya haƙori sun zo gaba ɗaya sun je sun yafe ita ma ta ce ta yafe sai annabi ce inna lillahi ibadan lau aqsama ala allahi labarrahu a cikin mutane a cikin bayi a waɗansu mutane matsayinsu a wurin Allah idan suka yi rantsuwa to Allah sai ya kubutar da su Allah ba zai bar abin ya faru ba annabi sai nuna darajar wannan wanda ya rantsuwan kenan ashe shi addu'a yake ya rantse da Allah ba za a cire haƙorin nan ba yana so Allah zai kawo mafita abin da yake nufi kenan ba wai rigima yake da dokokin da annabi yake faɗa ba ina fata an gane shi yasa a komai mu zanto masu bada uzuri to shi ne yake cewa anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama tawadda'a indaha annabi ya alwala a wurinta fa masahar ra'sa kullahu annabi ya shafi kansa gaba daya min qarni sha'ari kulli nahiyatin limusabbi sha'ari min qarni sha'ari daga ainihin gaban kanshi gaban gashinsa in sun ce qarni sha'ari suna nufin farkon gashi ina fata an gane don alƙarni shi ne kaho aiko to a kaho a ina yake to amma sukan yi amfani da kalmar suna nufin asalin abu in sun ce asalin abu ko farkon abu an gane ko ya fara daga farkon gashinsa kulli nahiyatin ya shafi kowane ainihin nahiya liman sabbi sha'ari har zuwa inda gashin yake zuba daga asabbu ne na zuban abu an gane ko to abin da ake nufi waɗanda suke da gashi da ya zuba kamar gashi annabi yakan zuba har kan kafaɗan shi ina fata an gane to da ya tashi shafan kan he ne shafa har zuwa ƙarshen gashin nasa gaba ɗaya shi ne limun sabbi sha'ari har zuwa inda gashin nashi ya zuba ƙarshen wannan wurin babu inda ya bari la yuharriku sha'ara sannan kuma baya ainihin mammotsa gashin karka ce suka dinga cikuikoi kanka wajen shafan kai idan kana da yawan gashi a shafan kawai ake so ka yi ba sai ka ainihin ainihin cicciɗa shi ba ina fata an gane ana wannan ne kaɗai a wurin wanka la yuharriku sha'ara baya cicciɗa gashin an hay'atihi daga yanda gashin yake yanda yake a kwance haka yake bin shi shafa ba tare da ya ainihin cicciɗa shi ba to a cikin wannan hadisin za ku ga akwai muhammad bin ajalan a cikin sanadin wannan hadisin da aka ci haddasa qutai batu bin sa'id wa yazid bin khalid alhamdani qala haddathana al-lays ibn sa'ad al-misri an ibn ajlan shine muhammad ibn ajlan to shi wannan muhammad ibn ajlan malaman fikihu suna yawan buga misali da shi in aka zo matsalan kwantaccen ciki kun san kwantaccen ciki da hausa ko to shi da kanshi duk malaman tarihi sun tabbatar sai mai shekar hudu a cikin mahaifin shi good four years kafin a haife shi shekara hudu a cikin mahaifin shi ina fata an gane dan Allah ce Allahu ya alamu ma tahmil kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tazdad wa kullu shay'in indahu bi miqdar alimul ghaibi والشهادة الكبير المتعال cikin sautin ra'ad a tagidul arham shine aifi yaro wata bakwai ko kasa da haka wa mata dadu ya haura wata tara shekara shekara da rami shekara biyu ina fata an gane to kaga in aka samu kwantance ciki anan sai a ce mayu ne babu wani mayu yana faruwa tarihi ya tabbatar da shi an fahimci abin da ke to shi ya yi shekara hudu a cikin mahaifiyar shi kafin aka haife shi babu wani mayan da ya kama shi kuma ga shara ya roto mana hadisi اللهم امين قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مدرة عن ابن عجلان محمد بن عجلان شي ونن بكر ابن مدرة malaman kutubu sita sun fita hadisi shi in banda ibn maja an muhammad ibn ajalan daga muhammad dan ajalan an abdullahi bin muhammad bin aqil أن ربيع بنت معوذ بن عفران أخبرته قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ قالت فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة ta ce annabi ya shafi kansa ma akbala minhu wa ma adbara abin da ya fuskanto da abin da ya juya shigan wancan ruwaya kenan kama an fara ne daga nan aka taho sannan aka juya wa sudu ghaihi da kuma as-sudu shine kullugu kenan kenan wa udhunayhi da kunnuwan shi marratan wahida sau daya قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن سفيان بن سعيد عن ابن عقيل عن الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ما إن كان في يده cewa annabi ya yi alwala ya shafi kanshi min fadli ma in kana fi yadihi da ragowar wanda yake hannu shi قال حدثنا ابراهيم بن سعيد muna so mu ƙara sababin nan na yau shi yasa nake jan karatu wani sati duka da yawa a cikin shi kuma ana ta maimaita abun ne kusan don mun riga mun karanta su قال حدثنا ابراهيم بن سعيد malaman kutubu sitta sun fitta hadisin shin banda muslim ban yi tsallake ba ko wannan hadisin da mu gama akwai sufyan bin sa'id da aka ce qala haddathana musaddad qala haddathana abdullah bin dawud an sufyan bin sa'idin wannan sufyan bin sa'idin shine sufyan sauri duk inda ka ji an ce sufyan sauri to cikakken sunan shi sufyan bin sa'id ibn masruq as-sauri قال حدثنا ابراهيم بن سعيد قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا الحسن بن صالح in ban da bukhari duk sun fitta hadisin shi da muslim da abu dawud da tirmidhi da nasai da ibn majah an abdullahi bin muhammad bin aqil an rubai bint muawwid ibn afara anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam tawadda'a fa adkhala isba'ayhi fi juhurai udhnihi tace annabiya alwala alayhi salatu wassalam fa adkhala isba'ayhi sai shigar da yazun shi fi hujurai udhnihi hujurai aka rubuta ko naku jihur ne ko hujur naka wanne ne arama jihurai naka ba jihurai ta ko waɗanda za su ga an rubuta hujur kuskure ne jihur ɗin shine ainihin daidai waɗanda nasu yake da jihur wanda jimun da ha'un sannan ra'u to shi ne wanda yake daidai akwai bugun da suka zo da hujur wannan bugun kuskure ne a wurin rubutu na kamfanin da suke buga littafin ba na malaman hadisin ba yana fata an gane to sai ta ce ya shigar da yatsun shi a cikin kofofin kunnuwan shi shine nan kenan shine ainihin juhur قال حدثنا محمد بن عيسى ومسدد بن مسرهد قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد الأنباري شنو cikakken sunan shi malaman kutubu sita sun fi hadisin shi al-lais daga lais wane ne lais ibn sa'ad al-misri ko to ba shi bane ba an gane ko akwai lais ibn sa'ad shi mu karanta da zuwa kaga shi ma lais kawai aka kawo ko shi kuma wannan lais sunan shi al-lais ibn abi sulaym al-qurashi al-kufi ina fata an gane ya ake gane irin waɗannan wani ilimi ne mai zaman kanshi saboda za ka san wannan lais da aka kawo a nan sai ka kalli sunan da ke baya da sunan da ke gaba ina fata an gane to anan za ka gane wannan malamin baya ruwaya a wurin wannan ko kuma wannan na tsakiyar bayar waya a wurin wannan in aka kawo sufiyan akwai sufiyan a sauri akwai sufan bin uyaina ya za ka gane wanne ne sai ka kalli abin da ke baya da abin da ke gaba haka hamad akwai hamad bin salama akwai hamad bin zaid ya za ka gane wannan da wannan shi ma ilimi ne mai zaman kanshi ina fata an gane Allahumma amin an talhata bil musarrifin daga talha dan musarrif talhatu bil musarrifin sikatun malaman kutubu sita da sun fita hadisin shi an abihi daga baban shi shi wannan mutarrif talhatu bin musarrif baban nashi majhul malaman hadisi suka ce ba su san shi ba yasa wannan hadisin bai inganta ba ina fata an gane hadisi ne wanda ke da'if tun ma kafin mu shiga an jabbihi daga kakan shi kale shi hatta kakan nashi akwai sabani wurin malaman hadisi wasu malamai sun ce sahabi ne wasu malamai sun ce ba sahabi bane ba amma naga daga cikin manyan malaman madina akwai abdulmusul abbad shi ya tafi akan cewa sahabi ne yace saboda kalmar ra'aytu rasulallahi ya ce wannan ya dullu ala suhba to idan ma sahabi ne to dan nashi malaman hadisi suna da question mark akan shi ina fata an gane shi yasa ruwaya suka ce bata inganta ba ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ra'sahu marratan wahida yace naga annabi ya shafan kai sau daya alaihi salatu wassalam hatta balagal qazala har sai da kai karshen kansa wa huwa awwalul qafa shine farkon ainihin keya ina ne farkon keya mutum yake ina ne farkon keya barisa na matsalar gashi anan ƙarshen keya kenan farkon yana fara ta ƙasa ne ko ta sama shine abin tambaya wasu suka ce farko a daga ƙasa yake farawa farko bai farowa daga sama kun kwanci abin da kyau domin ina ne farkon bishiya daga ƙasa ne ina ne farkon gini daga ƙasa ba za ka ce daga sama aka fara gini aka yi ƙasa ba suka ce farko daga ƙasa yake farawa to idan suka ce in aka ɗauka farkon ƙeya shine daga ƙarshe daga nan to ya yi shafan kai ya zo har nan kenan suka ce hadisin bai inganta ba sai dai ga wanda yake da gashin da har yake gadon bayan shi kun fahimci abin da kyau dama na gaya muku sanadin hadisin a wurin malaman hadisi sun shi bai inganta ba wa qala musaddadu masaha ra'sahu min muqaddamihi ila mu'akhirihi hatta akhraja yadayhi min taht udhunayhi qala musaddadun fa haddathahu bihi yahya fa ankarahu musaddad ibn musarhadin yace na ba wa yahya labarin wannan hadisin sai inkarin yace hadisin bai inganta ba shine fa ankarahu yahya bin sa'id al-qattan kenan daga cikin manyan malaman hadisi kala abu dawo wa samitu ahmad ya kulu na ji ahmad dan hanbal yana cewa in nabna uyainata dan uyaina shine sufyan ibn uyaina za'amu cewar mutane suna rai cewa annahu kana yunkiru shi ibn uyaina ya kasance da kanshi yana inkarin wannan hadisi a takaice ne ku ja layi kan wannan hadisin bai inganta ba duk inda ka gan shi a cikin wani littafi wa yaqulu yana cewa ish hadha talhatu in aka ce ish hadha ma'anan shi ayu shay'in hadha ish din na ma'anan shi ayu shay'in ina fata an gane yace ayu shay'in hadha talhatu wannan talhatun wane ne shi bi ma'ana ba mu san shi ba kenan an abihi an jaddihi shi talhatu ibn musarrif an abihi an jaddihi shi talhatu an san shi amma ruwaya daga baban shi daga kakan shi malaman hadisi sun ce ba su san wannan ruwayan ba قال حدثنا الحسن ابن علي الهرواني قال حدثنا يزيد بن هارون malaman kutub sida sun fi hadisi shi akbarana abbad ibn mansur abbad ibn mansur ya ba da labari malaman arba'a sun fidda hadisin shi da bukhari ta alikan an ikirma ibn khalid malaman kutubu sita illa ibn maja an sa'id ibn jubair daga sa'id dan jubair ali ibn abbas daga abdullah ibn abbas wannan sa'id ibn jubair yana cikin manyan ɗaliban abdullah ibn abbas kuma yana daga cikin manyan malaman tafsiri sannan yana da kuma wani abun al'ajabi da ya faru da shi a ƙarƙarshen rayuwar shi kashe shi aka yi hajjaj ibn yusuf a sakafi in aka ce hajjaju to zaluncin hajjaju ina ga ko gaban kila iyaka kenan ina fata an gane dan shi hajjaju ta'addancin shi ya wuce inda kuke tsammani shi da kashe mutum da kashe kiyashi duk ɗaya ne abun shi mai mulki ne kuma Allah ba shi mulki ya ci mutuncin kowa ya taka kowa hatta sahabba ya musu rashin kunya anas ibn malik ya ce hajjaju kamin kaza kamin kaza ya ce to sai me yana fata an gane duk da baya tsoron shi sahabi zai je kan shi gaya masa magana kuma ya rama ba zai sa a kama shi ba in dai kai sahabi ne ba zai sa a kama ka ba amma dan ya zage ka ko ma rashin kunya ba abin da ya dame shi amma tabi'ai kan a sun ci kwakwa a hannun shi ba wanda ya daga wa kafa to shi sa'id ibn jubair ya sa aka kamo shi saboda me wai saboda baya goyon bayan gwamnatin su an jima ana siya ba an gane ko shi yasa su hamdiya a sokoto sai su yi ta hakuri kun ga najeriya nan ko irin su ahmad idris mai barka da family tv din nan irin su dan bello wallahi suna da amfani duk waɗanda suke sukan zala gidadawa ne su yan demokaraɗiyya fa babu Allah a gabansu kai musu mu'amala ta duniyanci suke so sun fi jin tsoronka amma ƙala Allah ƙala rasulu ya kai ce amma in suka san ka san sirrin su zaka tona musu asiri to kai ne threat a wurin su kun fahimci wannan abin da kyau to a Najeriya ana buƙatar yan human right irin waɗannan kun fahimci wannan abin da kyau kuma in banda shi ma akwai abin da ya taka wanda a waɗanda suka tsaya mishi a duniya ai da sun jima da karya shi to ire-iren su suna buƙatar support ne na mutane ba maganan addini ake ba maganan demokaraɗiyya ake ka mu'amalance su a demokaraɗiyyance kun fance na abin da kyau shi yasa idan ka ce ba a maganan shugaba akan mimbari sai da a ji a shiga ɗaki a kulle a masa wa'azi to ta yaya wani shugaba kuma ake nufi shugaban demokuraɗiyya ko shugaban shugaban musulunci shi yasa a musulunci babu opposition party haramun ne in aka ce an naɗa shugaba wajibi kowa ya masa mubaya in kuma kaƙi ka aikata haramun sannan a shari'ar musulunci babu jefa ƙuri'a kusan wannan abin da kyau majalisun shura ke zaben shugaba domin jefa ƙuri'a tsari ne na yahudanci ba bambanci tsakanin ƙuri'an liman da karuwa ba bambanci tsakanin ƙuri'an alaramba da ɗangiya to ce irin tsari na wannan tsarin dabbobi ne ake kun gano wannan abin da kyau da ƙuri'an liman da na aramba da na ɗangiya da na karuwa duk matsayinsu ɗaya da ƙuri'an sarki da bafaje duk matsayinsu ɗaya to shi yasa magana ake wannan tsarin ba tsarin musulunci bane ba a mu'amalance su a yadda suka kawo shi idan har ba kuwa ya da wannan batu an gama da da hadisai da ayoyi ba sa aiki a wurin su dama tsarin bai da wannan abun ba ina fata kun gane to in aka samu 'yan gwagwarmaya a goyi bayansu a ci gaba da gwagwarmaya da wannan ake kawo canji a duniya ai in ka ɗauki irin ƙasashen da suka ci gaba a duniya irin su malaysia ba zama suka yi suna ta addu'a a masallaci ba a gwagwarmaya aka yi aka ci gaba pakistan wacce ta kai matsayin nuclear power ai kasan musulmai ne ba kai kaɗai ke da musuluncin ba an gane ko waɗanda suke ɗaga wa turawa yatsa a gwagwarmaya aka yi aka ci gaba to dole sai ɗan najeriya ya gane wannan system ɗin system ne da za a mu'amalance shi a yanda ya zo tunda kun ce larura ne mu jefa ƙuri'a to ku bar ɗan najeriya kuma ya bi tsarin da ƙuri'an ta zo da shi don samu kan shi mafita kun fahimci wannan abin da kyau wannan shi kaɗai ne zai samu fita daga wannan abin da muke ciki قال حدثنا الحسن بن علي الهلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عباد بن منصور عن اكرماء بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ra'a za ku bi mu bashin kissan sa'id bin jubair wani sati insha Allah za ku ji abin da ya faru ya kalubalanci shugaba kuma ga karshe abin da ya faru ka hatta cikin sahabbai an samu wanda ya kalubalanci shugaba ina fata an gane to system din nan dole a kalubalance su Allahumma amin akan mimbari a ko'ina ya halatta راى رسول الله عليه الصلاه والسلام يتوضا فذكر الحديث كله ثلاثا ثلاثا قال ومسح براسه واذنيه مسحه واحده قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد قال حدثنا مسدد وقتيبة عن حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة وذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يمسه المعقين yace annabi ya kasance yana shafan maƙayi yace almaƙayin shine nan wurin da hawa yake zuba almaƙa almaƙayin guda biyu shine almaƙayin to idan yana alwala yana ainihin kaman ba ana nufin wani shafa irin shafan kai ko na kunne ba saboda idan wuri ya dan yi lungu to in ba ka shafa wurin ba ruwa ba zai bi ba ina fata an gane musamman waɗanda suke da tsayin hanci an fahimci wannan abin da kyau to idan yana alwala yamsahul maqay yana shafan wurin da hawa yake zuba qala wa qala al-udhunani min ar-ra's qala sulayman bin harbin yaquluhuma abu umama قال قتيبة قال حماد لا أدري هو من قول النبي عليه الصلاة والسلام أو من أبي أمامة كلمة الأذنان من الرأس إنا قتيبة يتي حماد يتي ني من سني بوانا مغانا النبي ني كو مغانا صحابين أبي أمامة الباهلي الأذنان من الرأس dan zaka ji ana yawan kawo shi a matsayin hadisi sahabbai guda takwas suka rubuto wannan daga annabi a cikin littattafan hadisi afuwan amma malamai sun yi saɓani hadisi ne ko kuma maganar sahabbai ne sahabbai guda takwas amma zance mafi inganci al'udhuna ne min ra'asi din nan maganar sahabbai ne ba magana annabi ba alaihi salatu wassalam ya'ani qissatul udhunaini qala qutaybatu an sinanin abi rabi'a qala abu dawud wa huwa ibn rabi'a kunyatuhu abu rabi'a mun gama babin ko yau sai ku yi hakuri an ja karatu a gurguji abinda mu karanta na da Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah mana afuwa sauran bayanai sai wani sati insha Allah Allah mu ajina fi man hadai an ƙara minti uku ko to yayi sai a yafe mana Allah mu atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم قد حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء اللهم آمنا في أوطاننا واصل ائمتنا وولاة امورنا وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم